أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau talata 27 da watan ramadan shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 18 da watan 4 shekara ta 2023 miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka a sunan al-imam abi dawud as-sajistani rahimahullahu ta'ala zamu ta muna cikin kitabus sala zamu tashi babi na 116 babu iftitahi sala baban da ke bayanin buɗe sallah wannan shine darasinmu na sattin daidai hadisi na 725 da al-imam ya buɗe wannan baban da shi baban buɗe sallah yake cewa haddasana Muhammad ibn Sulaiman al-Ambari akhbarana waki'u an sharik an asim bin kulayb an alqamat bin wa'il an wa'il bin hujr kala yake cewa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi shita nazo ma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sanyi fara'aitu ashabahu yarfa'una aydiyahum sai naga sahabban shi suna daga hannuwansu fi siyabihim cikin tuhahin su fi salati cikin sallah hadisi na 726 al-imam yake ce haddathana ahmad ibn hanbal yace akhbarana abu asim ad-dahhak ibn makhlad ha wa haddathana musaddad akhbarana yahya wa hadha hadisu ahmad yace wannan hadisin ahmad ne zan mu kawo قال يكي أخبرنا عبد الحميد يعني بن جعفر أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء يكي سمعت aba humairu sa'idi fi asharatin min ashabin nabi sallallahu na ji aba humairu sa'idi cikin sahabbai wajen goma na annaba alaihi salatu wasalam minha abu qatada cikin su akwai abu qatada qala abu humaid abu humaid yake cewa ana a alamukum bi salati rasulullah sallallahu ni na hiku sanin sallah ta annaba alaihi salatu wasalam qalu sai suka ce falima fa wallahi ma kunta bi aksarna lahu tab'a suka ce mi yasa don saboda muna rantsuwa da Allah baka himu ba yawan biyayya tare da annabi sosan zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wala aqdamuna lahu suhba baka riga mu masa habbantaka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam qala bala yace eh haka ne qalu suka ce fa aridtu ka bujuru sallan mu gani qala sai yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya tashi zuwa ga sallah yarfa'u yadayhi yana daga hannuwan shi hatta yuhazi bihi ma manki baihi har sai sun yi dabra da kafadin shi sun makabbara sannan sai yi kabbara hatta ya kirra kullu azmin fi mawdihi mu'tadilan har sai kowane kashi ya koma a gurin shi a daidaice sun mai qara'u sannan sai yi karatu kenan a cikin sallar shi babu magana bubbugawa sallah ce ta nutsuwa ta bi daki daki komi sai ya koma gurbin shi yayi tsaye sak sun mai kabbiru sannan sai yi kabbara fa yarfa'u yadayhi sai ya dago hannuwan shi hatta yuhazi bihi ma manki baihi sai sun yi dabra da kafadin shi sun mayar ka'u sannan sai ya yi ruku'u wa ya da'u rahataihi ala rukubata ya aza tafufukan shi a bisa guyoyin shi sun maya atadilu sannan sai ya daidaita fala ya subbu ra'asahu wa la yuqani ubay sun kuya kanshi bai dago shi sama sun mayar fa'u ra'asahu kenan a daidai yake yin shi annabi alaihi salatu wassalam kanshi bai yi kasa ba haka bai yi ba sama haka kuma kawai daidai yake a saita haka yace sun mayar fa'u ra'asahu sannan sai ya dago kanshi fa yaqulu sai ce sami Allahu liman hamidahu sun ma yarfa'u yadaihi sannan ya dago hannuwan shi hatta yuhazi bihi ma manki bai sai sun yi dabra da kafadin shi mu'tadilan a daidaice sun mai kulu Allahu akbar sannan sai ce Allahu akbar sun ma ya hawi ilal ardi sannan sai sunkuya zuwa ga ƙasa fa yujafi baina jambai yujafi yadaihi an jambaihi sai nisantar da hannuwan shi gami da kafadin shi a cikin sujada ba gami su yake ba sun ma yarfa'u ra'asahu sannan sai ya dago kan shi wa yasni rijlahu lisra ya tankwaso da kafa shi ta hagum fa ya ka'udu alaiha sai ya zamna a busanta kenan wannan zama na harko wa yaftahu asabi'a rijlaihi sai ya bude yatsun kafahuwan shi idza sajada idan yayi sujada in yayi sujada yatsun kafahuwan shi ba gama suke ba haka cap dan bude su kadan sun mai sujud sannan sai sujada sun mai kula Allahu akbar wa yarfa'u ra'sahu ya dago kanshi wa isni rijlahu lisra ya tankwatsa shi ta hagum fa ya ka'udu alaiha ya zamna akan ta hatta yarju kullu azumin ila mawdi'iha sai wani kashi kowane kashi ya koma gurbin shi sun mai sana'u fil ukhra misal zalik sannan a cikin ta karshen ma gudan ma sai aikata haka summa idza qama min raka'ataini sannan in ya tashi daga raka'a biyu kabbara sai ya yi kabbara wa rafa'a yadayhi ya daga hannuwan shi hatta yu hazibi hima manki bai ya sai sun yi dabra da kafadin shi kama kabbara inda fititahi sala kama yadda ya kabbara lokacin bude sallah daga hannuwan kenan lokacin da ya bude sallah ya daga su kai har zuwa manki bai to haka nan dagowan ma haka yake yin su su kai har zuwa manki bai na ana magana alkiyamu min sanataini tashi daga raka'a ta biyu bayan can gurin a baya mun ga in za a ruku'u da an dago daga ruku'u dama guri hudu ne wajen daga hannuwa sun mai sana'u zalika fi baqiyati salatihi sannan sai aikata haka cikin sauran sallashi hatta iza kanat as-sajdatu allati fiha at-taslimu har sai ya kasance cikin sujada da a cikin ta'adda sallama akhara rijlahu li sara sai jinkira kafa shi ta hagum wa qa'ada mutawarrikan sai ya zamna yana mai zama a bisa duwawan shi ala shiqihil aisar akan tsagen shi na dama qalu suka ce sadakta kai gaskiya haka za kana yusalli haka sallallahu alaihi wasallam haka annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana sallah kenan wannan sallah ta samu shaida daga wajen sahabbai goma na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manya manya daga cikin shi shi Abu Humayd Sa'idi wanda yake bada labarin daga cikin su akwai Abu Qatada da sahabbai da suke tare da shi a nan gurin cikin hadisin al-Imam Azim Abadi rahimahullahu ta'ala mai aunul ma'bud yake cewa da yake ce musu ana a alamukum bi salati rasulullah sallallahu ni na hi ku sanin sallar ma'aiki alaihi salatu wassalam yace fihi madahul insanu nafsahu liman ya'khudhu anhu li yakuna kalamuhu awqa wa asbatu inda sami a cikin shi mun fahimci ashe malami yana iya yaban kan shi da abin da ya sani dan saboda wanda zai ba abin ya rike shi da ƙarhi ya rike shi ya gauga ba dan iftikhari ba kuma dan ya tabbatar mishi abin cikin kunnen shi kama annahu ya juzu madahul insana nafsahu kamar yadda ya halitta mutum ya yabi kanshi wabtikharuhu fil jihadi da kuma alfahari cikin jihadi li yuqi'ur rahaba fi qulubil kufar dan ya gefa tsoro cikin zukatan kafurai ba dan alfahari ba da jiji da kai to haka nan a cikin baban ilimi ma gashi Abu Humaid yayi ya ce musu ana a'lamu kun bi salati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba yana musu iftikhari ba da jiji da kai da ilimi a'a dan su rike abin da karhi su san cewa ya san abin ba kama kama bane zai musu dangance da abin da zai zano musu ya nuna halaccin wannan al-imam al-khattabi rahimahullahu ta'ala a cikin ma'alimus sunan yake cewa وفيه من السنة أن المصلي أربعة يقعد في التشهد الأول على بطن قدمه اليسرى cikin shi a cikin mun fahimci cewa sunnan mai sallar da zai raka'a guda hudu cikin tahiya ta farko shine ya zamna akan diddi akan kafa shi ta hagum wai kaudu fin rabi'a mutawarrikan a ta hudun ya zamna yana mai zama bisa bisa abin nan wannan kin shi mazaunan shi wa huwa an yaqadu ala wurki wa yufdi bil ard ya zamna a bisa kasa wala yaqadu ala rijli anan zama na karshe ba zai zamna a bisa abin nan kin shi ba a bisa kafa shi ba kamar yadda ya zamana a cikin tahiyya ta farko bayanin da muka yi da jiya a cikin sahih bukhari yace wannan mazhabin shine shafi'i ya tahi da ahmad bin hanbal da ishaqa amma malik yana tahiya zuwa ga cewa a tahiya ta farko da ta karshe duk ɗaya ne mutum zai zamana zai tawarruki ya zamana a tuburkan shi ga baki daya ba zai zamana a buta kafafuwan shi ba a cikin ta farkon haka nan zama tsakanin sujada guda biyu sufyanu sauri yana ganin cewa zama a bisa digadigen shi guda biyu ga baki ɗaya za a yi wanda shi ne magana a sahabun ra'ayi malaman hanafiya hadisi na gaba na 727 al-imam yake cewa haddasana qutaybah ibn sa'id haddasana ibn lahiya an yazid ibn abi habib an muhammad ibn amr ibn halhala an muhammad ibn amri al-amiri qala yake cewa kuntu fi majalisin min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatazakaru salatahu mun kasance muna cikin majalisi na sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi muzakara ta sallashi fa qala abu humayd sai abu humayd yake cewa fa zakara ba'du hazal hadith ba'du hazal hadith sai ambaci wani bangare na wannan hadisi wa qala sai yake cewa fa idza raka'a idan yayi ruku'u amkana kafaihi mai rukubatai sai tabbatar da tafufukan shi a bisa guyoyin shi aza su kenan ba ta dabiki yake ba mun gani cewa ta dabiki mansufi ne wa faraja baina asabi'ahu sai ya bude tsakanin yatsin shi kenan anan gurin mun fahimci cewa idan ka damke guyoyinka cikin sujada cikin ruku'u ka haka ka kama guyo ka ba damke hannun zakai ba kadan bude yatsin haka kadan ake so wajen rike guyoyin summa hasara zaharahu sannan a cikin sujada na sai meke bayan shi gairar mukunin ir'asu wala safihan bi khaddihi ba tare da ya dago kanshi ba kuma ba tare da ya yi kasa da shi da kudu kukin shi ba wa ƙala sai yake cewa fa iza qa'ada fi raka'atayn idan ya zamana cikin raka'a ta biyu qa'ada ala batni qadami hil yusra sai ya zamana a cikin tahin ƙafa shi ta hagun wa nasaba yumna sai kihwar da ta dama fa iza kana fi rabi'a idan ya kasance a ta hudu afda bi warki hil isra'il al ardi sai ya zamna da tsatsan shi na ƙasa ga baki ɗaya da wannan kinshi da tsatsan shi zuwa ga ƙasa wa akhraja qadamaihi min nahiyatin wahida sai ya huddo diga digen shi ta wani bangare daban kenan anan gurin al-imam al-jauhari yake cewa afdha bi yadihi ila ad'a iza massaha bi badin rahatihi shine yana zuba wannan kinshi cikin tahin shi ya zamana cikin ƙasa hadisi na 728 al-imam abu dawud yake cewa rahimahullahu ta'ala حدثنا عيسى بن ابراهيم المصري اخبرنا بن وهب الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن ابي حبيب عن محمد بن عمرو بن هلهله عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا irin wannan kale yake cewa fa iza sajada idan yayi sujada wada'a wada'a yadayhi sai aza hannuwan shi gaira muftarishin ba tare da ya shinhuda su ba wala qabiduhuma kuma ba tare da ya damke su ba wastaqbala bi atrafi asabi'il qibla ya tsinshi ma karshen su sai kalli alqibla da su kenan wastaqbala alqibla bi atrafi asabi'ihi hadisi na 729 al-imam yake ce haddathana ali ibn husayn ibn ibrahim akhbarana abu badar haddathani zuhair abu khaisama haddathana al-hasan ibn al-hur haddathani isa ibn abdullah ibn malik an muhammad ibn amr ibn aba ahadu bani malik an abbas au ayyash bin sahal mun gani a bukhari je abbas ko ayyash a cikin sunan akwai shakku as-sa'idi annahu kana fi majlisin fihi ya kasance cikin majlisi cikin shi akwai baban shi kenan da ne na abu humaid as-sa'idi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa fil majlisi abu huraira cikin majlisin akwai abu huraira da abu humaid as-sa'idi da abu usaid yace bi hazal khabar yazidu aw yanqus da wannan labarin da ya gabata na siffar sallah annabi da ƙari ko da rage qala fihi amma a ciki yace sun marfa rasahu sannan ya dago kan shi ani min ruku'i yana nihi daga ruku'i fa qala sami Allahu liman hamidahu yake cewa sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana wa lakal hamd kenan nan ya nuna mana cewa annabi ai liman ne ko gashi nan mun gani kyarara an ce qala sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana wa lakal hamd abinda ke nunin cewa liman zai hada su wa rafa'a yadayhi sannan sai ya dago hannun shi sun makala sannan sai ce Allahu akbar fasaja da sai yayi sujada fanta saba ala kafahi sai ya kihu akan tafufukan shi wa taihi da guyoyin shi wa suduru qadamaihi da kuma cikin digadigin shi huwa sajid yana cikin sujada sun makabbara sannan sai ya kabara fajalasa sai ya zamna fatawarraka sai ya zaman tawarruki shine zama bisa mazamnan shi wa nasaba qadamahu al-ukhra ya kihwar da digadigin shi guda sun makabbara sannan sai ya kabara fasaja da sai ya sujada sun makabbara ya kabara faqama ya tsaya walam ya tawarraka ba zai tawarruki ba sun masaqal hadis ya koro hadisin kamar yadda yake kala sai yake cewa sun majalasa ba'da rak'atayn sannan sai ya zamna bayan raka'a biyu hatta iza huwa arada an yalhada lil qiyami ha in ya so ya zabura dan tsayuwa kama bi takbiratin sai ya tashi da kabara kaga yana nihin tashi yake tashi da kabara kamar yadda muka yi magana jiya cewa shine mafi inganci cewa da kabara ake tashi ba sai an miƙe tsaye ba ake yin ta sun maraka a raka'atayn sannan sai ya raka a guda biyu al-ukhrayn na biyu na karshe wala mai zikuru tawarruku fit tashahhud amma cikin tahiyyisu bai ambaci ba zama a bisa mazamanan shi hadisi na 730 al-imam yake cewa haddathana ahmad ibn hanbal أخبرنا عبد الملك بن عمري أخبرني كو حدثني فلي حدثني عباس بن سهل يتي اجتمع أبو هميد أبو أسيد أبو هميد دا أبو أسيد دا سهل بن سعد دا محمد بن سلمة فذكروا سن أنبتا فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سن أنبتي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو هميد سي أبو هميد سائد يكي تي أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نينا هيكو سن صلى تما أيكي عليه الصلاة والسلام فذكر بعد هذا يا أنبتي وني بانغران حديثا kala yake cewa sun maraka a sannan ya yi ruku'u fa wada a yadai nan kan gana ta maimaito hadisin abu humaid abinda ba a ambata can baya bane ake so nan gurin a ambace shi a ruwaya ta gaba shi yasa abu dauda yake kawo hanyoyin shi kala kala don duk kowane bangaren in aka hahaɗa su sai a samu sallar ta hutu siffa ta gaba ɗaya kuma abin da ke kawo saɓanin wannan marawaita ne daga abu humaid kin asa'idi wani ya ambaci kaza wani ya rage kaza don kamar yanzu nan gurin an bada labari mai tsawo ba dole ba ne wannan in ya tashi malam suleiman zai bada shi daidai yadda yake zai a samu wasu abubuwa ko ya mance ko ya ga ba bukata kawo su ki kawo shi shi kuma malam nazir shi ma cikin mutanen da yake ga ya bukaci ya kawo musu da kaza da kaza ya kawo musu to wanda ya tashi kawo labarin yake so ya hada labarin duka a same shi cikakke sai ya haɗa labarin na wancan da na wancan da na wancan duka da so sai samu hasken cewa magana ga ta duka inda wanda abinda wancan bai ambata ba wannan ya ambata abinda wancan bai ambata ba shine Abu Dauda yake shine malamin shi Ahmad ibn Hanbal yake cewa babu idan ba a hada hanyoyin shi ba za a fahimce shi ba har abada summa raka'a sannan sai ya ruku'u fa wada'a yadayhi ya aza hannun shi ala rukubatayhi akan guyon shi ka annahu qabidun alaihi ma kama yana damke da su wa wattara yadayhi fatajafa an jamba fatajafa an jambaihi sai ya wuturantar da hannuwan shi sai ya bude tsakanin haƙarƙarin shi hannuwan shi ba za su taɓa haƙarƙarin shi ba ƙala yake cewa sun masajada sannan sai yi sujada fa'am kana an fahu sai tabbatar da hancin shi wa jabhatuhu da goshin shi wa na haya daihi sai ya nisantar da hannuwan shi an jambaihi gami da haƙarƙarin shi wa wada a kafaihi sai aza tafukan shi hazo mankibaihi dabra da kafaɗin shi sun marafa a ra'asau sannan sai ɗago kan shi hatta raja a kullu azumin fi maudu'i san har kowa wani kashi ya koma gurin shi hatta faraga sai ya gama sun majalasa sai ya zamna faftara shi rijila hulisara sai shimhuda kafar shi ta hagun wa aqbala bi sadr al-yumna ala qiblatihi sai fuskanci wa aqbala ala sai fuskanci al-qibla bi sadr al-yumna da cikin wannan kin shi kafar shi ta hagun wa wada a kafa huliyumna sai aza tafin shi na dama ala rukubati huliyumna akan gwiwa shi ta dama wa kafa hulisara tahin shi na hagum ala rukubati hulisara akan kafa shi ta hagum wa ashara bi usbihi sai yi nuni gami da yatsa shi nan wa ashara bi usbihi haka yi nuni a cikin ruwayar muslim yace wa ashara bi usbihi sababa sai yi nuni da yatsa shi wadda take manuniya kenan a ruwayar al-imam ya bayyana cewa ta muslim cewa kyarara shine manuniya wadda dama ita ce muka san ake amfani da ita a cikin abin nan cikin nuni cikin sallah a cikin hadisin da yake cewa wa wattara wa wattara shine awwajahuma ya karkatar da su karkatar da hannuwan shi shine min at-tawtir wa huwa ja'al al-witr ala al-qausi an ciro kalmar ne daga alwatar shine zan sanya alwatar a bisan a bisan kwali a nan gurin al'imam a sana'ani cikin subulu salam yake cewa al'ishara bai sababa wa rada bai lafzil ishara kama hahuna nuni da babban yatsa manuniya haka ya zo a cikin nan gurin amma ya zo cikin hadisin ibn zubar yake cewa ka annahu sallallahu alaihi shuru bi sababa wa lawi harrikuha annabi sallallahu yana nuni ne da sababa shi da sabaha shi babban manuniyar yatsa shi amma bayyayin motsi bayya motsar da ita Ahmad ya huddo shi da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Hibban cikin sahihin shi. A wajen Ibn Khuzaima, ai mun gani cewa a baban fiqhu cewa ya tsan mutun ya mata haka ko ma ya rika yin motsar da ita kamar yadda mai iziya ya nunin cewa in yayi tsaida ta shine cewa maqaratul li shaytan guduma ce ta bugun shaydan in yana motsa ta in kuma yayi nunin ta haka ishara ce zuwa ga cewa Allahu wahid amma ce abin da ya tabbata shine ya baya motsa ta ya tabbatar da ita tana tsaye kadai قال البيهقي a wajen ibn khuzaima da bai haƙitar wayar wa'il cewa ya yi rafa a isba'ahu fara'atu wa haruku haidu ubiha ya daga ya tsashi na ga yana motsa ta kamar yana addu'a da ita yana daga cikin mukhtalaful hadis wasu ya zo cewa ana motsawa wata ruwaya ta zo kuma cewa ba a motsawa bai haƙi yake cewa ya hatamilu an yakunu muradahu bi tahariki al ishara la takriru taharikuha mai yiwa ya kasance abinda ake nihi da motsawa shine tabbatar da ita nuni da ita ba motsawa ba ta yadda ya ce har mu samu damar da hadisin ibn zubair da gurin isharar ya ce da hadisin ibn zubair ba za a ci karo da juna ba can an ce annabi sallallahu bai ya motsa ta to wannan da ya kawo cewa yana motsa ta a doka cewa nunin yake nihi ba motsa ba irin ta motsawa da muka sani ya ce gurin ishara shine lokacin da zai ce la ilaha illallah kamar da al-imam al-baihaqi ya rawaito kuma min fi'ilin nabi daga aikin annabi ne sallallahu alaihi wasallam yana isharar tauhid wal ikhlas da nunin yatsan nan da zai yi niyyar ikhlasi da kuma tauhidi ma'ana a nan gurin wajen motsa yatsar yana tana bisa wannan kinshi a tsaye haka a cikin tahiya halle kuso lokacin da ya ce a shahadu Allah ilaha illallah da sai ya motsa ta haka al-imamu al-baihaqi yake nuni yace kuma ya kudirce cewa da ikhlasi da tauhidi jami'an fi tauhid kamar ya hada tsakanin tauhidi bayan alqaul wal fi'l wal itiqad tsakanin hada da aiki da kuduri walizalika saboda haka ne annabi yayi hani gami da ayuni da ishara da yatsa guda biyu ba za a yi da gudab ba wa qala ahadun ahad liman ra'ahu bi isbihi annabi yace ma wani da ya ga da yatsu biyu duka yana yin yana ishara da su yace mishi daya da daya da daya ake yi haka annabi sai ya ga ma wani wai ji ubaki bahasul ishara yace sauran bahasi da bincike akan nuni zai zo a can gaba qala abu daud al-imam abu daud yake cewa rawa hazal hadisu utbah ibn abi hakim wanda ya rawaito wannan hadisin shine utbah ibn abi hakim daga abdullahi ibn isa daga abbas ibn sahal walam yadhkur tawarruk bai ambaci ba tawarruki yace wa zakara nahwa hadisu fulai ya ambaci irin hadisin fulai wa zakara al-hasanu bin al-hur nahaw jilsatu hadisu fulai ya ambaci zama irin cikin hadisin fulai da utuba hadisi na 731 al-imam ke ce haddasana amr bin usman akhbarana baqiya haddasani utuba haddasani abdullahi bin isa wannan a ƙara tun da gumin yayi yau ibn sahal sa'idi daga abi humaydu sa'idi bi hazal hadisi da wannan hadisi yace wa iza sajada farraja bayna fakhizaihi idan yayi sujada sai ya bude tsakanin cinyoyin shi gaira hamilun batnuhu ba yana dauke da cikin shi ba ala shay'in akan wani abu min fakhizaihi gami da cinyoyin nashi ma'ana cinyoyin shi ba ya aza cikin shi a busan su ba qala abu daud abu daud yake cewa rahu ibn al-mubarak ibn al-mubarak yayo ruwaya yace akhbarana ko kuma haddasana fulaihu yake cewa sami'tu al-abbas ibn sahal yuhaddisu yana ba da hadisi ya ce falam ahafaz hadisuhu ban an bari harrace hadisin shi ba falam ahafazhu kai ce ban harrace so fa haddasanihi sai bani labari da shi hadisin qurahu zakara isa ibn abdullah ina ganin ya ambaci isa ibn abdullah annahu sami'a min abbas ibn sahal cewa ya ji daga abbas ibn sahal yake cewa hadartu aba humaydu sa'idi na halarci aba humaydu sa'idi bi hazal hadisi da wannan hadisin حديث ندري بكوي لتلاتين دبيو الإمام كي حدثنا محمد بن عمر أخبرنا حجاج بن منهال حدثنا همام أخبرنا محمد بن جهادة أن عبد الجبار بن وائل أن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أتكن وانا حديث قال يكي تيوا فلما سجد يعين دي سجد يتي وقع تا سيسك زمنا ركبتاه قيوين إلى الأرض زوا قصة gwiwoyin shi sai suka zamana zuwa ga ƙasa lokacin da ya yi sujada ƙabla an taƙa a kafa tahu kahin tafufukan shi suka yi ga ƙasa kenan nan gurin mun fahimci cewa gwiwoyin ya fara kaiwa a cikin wannan ruwaya falan ma sajada yayin da ya sujada wada'a jabhatahu sai ya aza goshin shi baina kaffaihi tsakanin tafufukan shi wa jafa an ibdaihi ya nisantar da tsakanin hammatar shi kamar yadda can ruwaya ta nuna cewa ina ga kyallin hammatar shi mai sharhi yake cewa da nan yace wa qabla an taqa'u kafatahu kahin tafufukan shi su kai guyoyin shi suka kai wa fi ba'd nusakh a cikin wasu nusakh na sahihi sunan ba abi daud yace wa fihi dalalatun alama shuru'i tuwad'u rukbatayn qawla al-yadayn a cikin shi akwai dalili akan aza guyoyi wajen zuwa sujada kahin hannuwa su je wa ilaihi zahabatul hanafiya akan wannan malaman hanafiya suka tahi da shafi'iyya kuma an rawaito shi daga Umar kamar yadda Abdurrazzaq Sanani ya rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud haka Dahawi ya huddu kuma wannan ita ce magana Ishaq da jama'a da dama cikin malamai cewa in za a sujada gwiwoyi suke fara tahiya su wannan malamai shine mazhabin su shine wannan hadisin da suka dogara akai amma Malik da Auza'i da al-Imam al-Hafiz Ibn Hazm az-Zahiri sun tahi akan mustahabbancin hannuwa su fara zuwa kahin gwiwoyi wata ruwaya ce daga Ahmad al'imamu hazimi mai annasi koloman su kumin al'asar ya rawaito daga auza'i cewa ya ce na riski mutane ya da'una aidiyahum suna aza hannuwansu ƙablar rukabahin kahin gwiwoyinsu dawud yake cewa dawud ibn ali zahiri ibn dawud kai yake cewa huwa qawlu ashabul hadis ita ce magana ta malaman hadisi sun tahi akan cewa hannun ake fara aziyawa kahin gwiwoyi ita tahi shahara hujja su shine hadisin abi hurairah yake cewa annabi sallallahu ya kasance ya kasance idza sajada ahadukum idan ɗayan ku yayi sujada yana cewa fala yaburu kama yaburkul ba'ir wal yada'a yadayhi qabla rukbatayhi akhrajahu salasa al-hafiz cikin bulugul maram yake cewa aqwa min hadisu wa'il ya hi ƙarhi game da hadisin wa'il da ke cewa na ga annabi sallallahu yana azahan gwiwoyin shi kahin hannuwan shi wanda al'arba'a suka huddo shi yace dan saboda na farkon yana da shahid yana da shahid daga hadisin ibnu umar wanda ibnu khuzaima ya inganta shi bukhari ya ambace shi a matsayin mu'allaqun mawquf bahasi kan wannan mas'ala yace zai zo zuwa gaba a takaice dai abin da yake tabbata wanda yake inganci wanda yake inganci shine hannuwa su fara zuwa kahin guyoyi shine malaman hadisi abin da suka tafi akai hajjaj yake cewa قال همام حدثنا شقيق حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وفي حديث أحدهما أتكن حديث دينسو وأكبر علمي يتي ما في جلمن علمي أنه حديث محمد بن جهادة تيوا حديث نينا محمد بن جهادة وإذا نهض إذن يا زابر نهض على ركبتي سي زابر أكن غيوين شي وأتمد على فخذيه سي دوغر أكن تنيوين شي كو فخذه تنيه شي غدا دaya hadisi na 333 al-imam yake cewa haddasana musaddad akhbarana abdullah ibn daud an fitr an abdul jabbar ibn wa'il an abihi yake cewa ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ibahamaihi yana daga manyan yatsun shi guda biyu fi salati cikin sallah ila shahamatu uzunaihi zuwa ga dabra ga fatun kunnuwan shi kenan wannan yake nuna cewa hiyala uzunaihi har zuwa uzunaihi ba har zuwa mankibaihi ba da kowanne ya tabbata hadisi na 734 al-imam yake cewa haddathana abdul malik ibn shu'aib ibn lais haddathani abi an jaddi an yahya ibn ayub an abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayj an ibn shihab an abi bakr ibn abdurrahman ibn al-haris ibn hisham an abi hurairata annahu qala yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza kabbara li salati idan zai kabbara ga sallah ja'ala yadayhi hazwa mankibahi sai sa hannun shi dabra da kafadun shi wa iza rafa'a raka'a fa'ala misli zalik in zai yi ruku'u sai irin haka wa iza rafa'a lisujudi idan zai dago da sujada fa'ala misli zalik sai aikata irin haka duka wannan mun gansu a bukhari wa iza qama min raka'atayn haka in ya taso daga raka'a guda biyu fa'ala misli zalika sai aikata irin haka a cikin nan gurin da yake cewa idan ya taso daga raka'a biyu al-imam al-hafiz yake cewa fihi dalalatun alama shuru'iyyati rafi fil mawdi'ir rabi' a cikin nan gurin akwai dalili akan shar'antuwar ya daga hannu a guri na hudu a guri na hudu shine lokacin da mutum ya tashi daga raka'a ta biyu al-Imam al-Bukhari yake cewa cikin juz'u rafa'ul yadayn fi salah yace ibnu Umar da Aliyu da Abu Humayda cikin sahabbai goma na Annabi sallallahu alaihi sun ƙara cewa ana daga hannu in an taso daga raka'a ta biyu kuma sahihi ne dan saboda ba su hikaito ba hika a sallah guda daya sai suka yi saɓani waninsu ya ƙara akan wani wani kuma ya ƙara ya ce wa ziyada makabula min ahalil ilimi ziyada ko an same ta ka'idar ilimin hadisi fa ziyadatu makabula fa ziyadatu min siqa makabula balle ma daga sahabbai kan mutum ya ga ma'ana a cikin wata hanyar ta bukhari abin da yake nuna mana a cikin wata hanyar ta hadisin abu humaidu sa'idi an kawo shi ba a ambaci ba cewa in za a tashi daga raka'a ta biyu ana ɗaga hannu haka to amma bukhari ya ce kuma ta zo a wata hanya mai inganci daga amintattun sahabbai wani ya ambaci kaza ne kamar yadda muka yi bayani dai wani bai ambata ba ibn battal yake cewa wannan ziyada ya jibu qabulu hali man yaqulu bi rafa'i wajibi ne amsar ta ga duk wanda yake tahiya akan cewa rafa'ul yadayn kin khadabi yake cewa lam yaqul bihi shafi'i shafi'i bai amshe ta ba wa huwa lazimun ala aslihi tilas ne ko ya amshe ta akan asalin da ya kawo mazhabin shi cikin qabulu ziyada mazhabin shi kabuli ziyada in ta tabbata kuma ta tabbata ibnu khuzaima yake cewa huwa sunnatun wannan sunna ce wa illa mai kurhu shafi'i fal isnadu sahih ko da shafi'i bai ambace shi ba sanadin dai mai inganci ne inji ibnu khuzaima wa qad qala yake cewa qulu bi sunna wa da'u qawli yace shafi'i ya ce ku riƙu sunna ku bar magana ta ibnu daqiq al-id yake cewa amma kaunuhu mazhaban li shafi'i li kaunihi amma mu ce mazhabin shafi'i ne dan ya ce iza sahal hadisu fa huwa mazhabi fa fihi nazar akwai nazari intaha ya ce ba kowane abu bane dan saboda ya ce iza sahal hadisu fa huwa mazhabi kuma duk hadisin da ya inganta zan mu ce kawai mazhabin shi ne tana yiwa yana da wani tawilin shi daban yana da wata fasara shi daban wadda mu mu ganta ba yace wa wajhun nazaru inda za a ce akwai nazari akan magana anna mahallul amali bi hazihi alwasiya gurin da shafi'i yake aiki da wannan wasiya in an san cewa hadisin shafi'i bai tsinkaye akan shi ba ka'idar wannan zama mushi aiki da ita akan hadisin da shafi'i bai san da shi ba amma in mun san cewa ya ga hadisin kuma bai yi hada da shi ba ko kuma ya maida shi da tawili ko ya mushi wata fassara da wasu wujuhu na wujuhu ta'wil to wannan ba zan mu lazumta mushi ba mu ce tilas mazhabin shi ne kamar yadda Hafiz ya faɗa cikin Fatahul Bari hadisi na 735 al-Imam yake ce haddathana Qutaybah ibn Sa'id akhbarana ibn Lahi'a an Abi Hubayra an Maimun al-Makki annahu ra'a Abdullah ibn Zubair cewa shi ya ga Abdullah dan Zubair wa salla bihi mai shuri bi kafai yayi salla da su yana nuni da tafufukan shi hina ya ƙumu lokacin da ya tashi wa hina ya raka'u da lokacin da zai yi ruku'u wa hina ya sujuda lokacin da zai sujada da yana nuni da hannun shi wahina yanhadu lil qiyam da lokacin da zai tashi ga tsayuwa fa ya qumu sai yayi tsaye fa yashuru bi yadihi sai ya nuni da hannun shi fan talabtu ila ibn abbas sai na tahi zuwa ga abdullahi dan abbas fa qultu sai nace inni ra'aitu ibn zubair ni naga abdullahi dan zubair salla salatan lam ara ahadan yusalliha naga yayi wata salla wanda ban taba ganin wani yayi irin ta ba fa wasabta lahu hazihi al-ishara sai na siffanta mishi wannan isharori duka da yake yi na daga hannu a guraren nan duka fa qala sai yake cewa in ahabauta an tanzura ila salati rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqtad bi salati abdullah ibn zubayr in kana so kai koyi ne da ka kalli sallar annabi kamar yadda take kai koyi sallar abdullah dan zubayr kenan yake mishi nunin akan cewa wannan siffar da ya faɗa yana goyon baya a kanta amma nan gurin alhadisu da ifin la yaqumu bihi hujja la taqumu bihi hujja hadisin da ifi ne hujja bata tsayuwa akan shi nan gurin kaga ya ce wahina ya sujudu lokacin da zai sujada yana daga hannu wannan bai tabbata ba in zai yi sujada ya tabbata cewa kana la yaf'alu zalika fi sujudi annabi bai aikata haka cikin sujada to wannan ruwaya da ta nuna cewa har a sujada ana yi nuni ne zuwa ga cewa akwai matsala shi yasa yace cikin ta akwai a cikin sanadinta akwai abdullahi bin lahiya idan mun nura shi kuma a cikin shi akwai maganganun malamai al'allama al-khazaraji cikin al-khulasa yake cewa ahmad yana cewa ihtarakat kutubuhu wa sahihul kitab littattawan shi suka kone amma in al-tahi zai duba sahihi ne a cikin malaman hadisi akwai mai kyakkyawar hibzu sadar dabdu sadar da dabdu kitab har da ta kwakwalwa da har da ta littahi to abdullahi bin lahiya dab da kitab ne kuma littattafan suka kone da aka yi gobara kenan sai zamana duk abin da zai bada daga bayan kuma jin zahin sun kone kyayi ya samu yar tabuwa ma ta kwaruwa malamai suka ce to sai zamana duk lokacin da Allah mashi rahama ya kawo ruwaya ta bayan konewar maktaba shi ba a amfani da wannan kin yace wa man kataba anhu qadiman fasima'ahu fasama'ahu sahih duk wanda ya rubuta hadisi daga Abdullahi dan Lahi'a kahin ya koyo abin nan kahil litattawan shi su kone to sauraron shi sahihi ne yaha ibn ma'in yake cewa laysa bil qawi ba mai karhin harda bane muslim yake cewa taraka hu waki'u yahya al qattan waki'u da yahya al qattan da ibn mahdi sun bar shi hafiz a cikin taqrib yake cewa abdullah ibn lahi'a ibn uqbat al hadrami abu abdurrahman al misri al qadi saduqun min sabi'a mai gaskiya ne yana daga cikin tabaqatu sabi'a ya ce khalada ba da ihtiraq kutubihi ya sami ikhtiladi bayan littattafan shi sun kone ruwaya abdullahi dan mubarak da abdullahi ibn wahab daga gare shi sune mafi inganci gami da na wasu duk da ya kasance yana da wannan matsalak amma kuma in ya kasance abdullahi ibn mubarak da abdullahi ibn wahab sun yi ruwaya daga gare shi ruwaya ce mai inganci mai kwari ta kowane lokaci ta bayan ihtiraq kutubihi dan sun tace da ta kabla ihtiraqi kutubihi dan saboda Abdullah ibn Wahab shi yasa ake cewa kuma ka'idar shi shi farwayatul abadi la anhu sahiha ruwaya Abdullah da Abdullah daga gare shi sahihiya ce duk da shi yana da wannan matsalar da aka ambata hadisi na gaba na 736 al-imam yake cewa haddathana Qutaybah ibn Sa'id wa Muhammad ibn Abban nan in ba manta ba da jima mun yi bayanin a azhar akwai an yi dirasa akan marwiyat na abdullah ibn lahi'a a cikin kutubu sunna gabaki ɗayan su ba ma ho kutubu sitta ba a cikin kutubu sunna gabaki ɗaya shi yasa risalar ta zo mujallar wajen bakwai kamar wa'annan daka da kan mujallar sun kai wannan mai bahasin ya ba da mamaki ya ba da abin mamaki a cikin ilimin hadisi babu inda bai shiga ba duk inda wani hadisi ya tabbata ta hanyar abdullahi bin lahi'a sai ya kawo shi ya mushe dirasa ta hakika dirasa ta kirki don mushirif da ya zo masu munakasha don saboda burgewa da jin daɗin suna takadimin abin suka haushe da kuka don saboda jin daɗin abin da ya kawo da ƙoƙarin da yi mujallar bakwai risalar doktora bakin alal aksar shekara biyar amma don saboda ya gaggabo kaya mai yawa sai da ya buƙaci ƙarin shekaru har wajen so biyu ƙa'ida ta bada ba a ƙara akan shekara biyar to amma mu akan tsari na addini tunda an kalli maslahar abin ba an ce ba a kawai tunda shekara biyar ta yi ko ka gama ko baka gama ba kawai bari zai kai ai muna ƙasa babu wannan a musulun inda ta tura ce haka za a yi babu zancen ƙari ko na rana ɗaya to amma da ke sun kalli wannan janibin kuma muna fatan Allah maɗaukin sarki ya sa su hauda wannan bahasi a bisa intanet yanzu ba su kai ga hauda shi ba الحديث نا 736 حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أبان المعنى قال أخبرنا نذر بن كثير يعني السائد يكي چا صلى إلى جنب عبد الله بن طاووس عبد الله بن طاووس ياي صلى أدبرة في مسجد الخيف أما صلى خيف فكان إذا سجد السجدة الأولى سي كسنچ إن يي سجدة تفرقو فرفع رأسه منها إذن يدغو كانشي daga gare ta rafa'a yadayhi tilqa waje sai ya dago hannuwan shi wajen fuskar shi fa ankartu zalika sai nan mushi musun wannan fa qultu li wahayb ibn khalid nace ma wahayb ibn khalid fa qala lahu wahayb ibn khalid sai wahayb ibn khalid yake cewa tasna'u shay'an lam ara ahadan yasna'ahu kana aikata wani abin da ban ga wani yana aikata shi ba na kala ɗawu sai ɗawu su bin kaisa ne ke cin shara'aitu abi ya sana'ahu babana na ga yana aikatawa wa kala abi kuma baban nawa ya ce ra'aitu bin abbas ya sana'ahu na ga ɗan abbas yana aikatawa wala a'lamu illa annahu kala kuma ban sani ba sai shi yana cewa kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya sana'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam kana kai ya kasance annabi yana aikata haka ya ce fi hazal hadisi a cikin wannan hadisin dilala zahira dalili ne zahiri a larafa uledain fi sujudu akan daga hannu a cikin sujada in an yi sujada ya gabata ai mun gani cewa kana layar fa'alu zalika fi sujudu a darasin bukhari guraren hudu su ne ake dagawa amma cikin sujada shi kuma wannan an yi sabani ba karami ba dan saboda hadisan suna da akwai hadisin da ya tabbata akan hakanan sahihi ne ya inganta bai da matsalar komi kamar yadda zan mu gani dalili zahiri ne akan cewa akan in za a je sujada ana daga hannu wanda suka tahi akan mustahambancin wannan al-Imam al-Hafiz Abubakar ibn al-Munzir mai rasuwa shekara ta 318 Allah mashi rahama da Abu Ali Tabari daga cikin ɗaliban al-Imam Shafi'i da wasu daga cikin malaman hadisi sai dai hadisin da'ifi ne yace dan saboda nadar nadar ibn Kasir Sa'adi da'ifin hadisi ne Hafiz Abu, Abu Ahmadu Naisaburi yake cewa wannan hadisi munkar ne ta hanyar Dawus, haka al-Imamul Munziri ya faɗa. Abu Hatim yake cewa fihi nazarin cikin shi akwai nazari wannan hadisin da ke tabbatar da cewa har zuwa sujada ana ana daga hannu. Nasa'i yake cewa salihul hadis shi mai ingancin hadisi ne. Bukhari yake cewa indahu manakir yana da hadisai munkarai. Ibn Hibban yake cewa yarwil mawdu'ati an siqat yana rawaito hadisan ƙarya ga malaman kirki. la yajuz al-ihtijaj bihi bihal bi halitta bayin hujja da shi ta kowane hali ibn hibban yana cikin mutasahilin kaga ya kausasa magana ga marawaici to maganan nan tana da hazzun minan nazar shi yasa al-allama shaukani rahimahullahu ta'ala bayan ya kawo hadisin makki da hadisin nadar bin kasir ya huddo daga dara kudini cikin ilal daga hadisin abi huraira yake cewa ya kasance yana daga hannuwan shi cikin kowace sunkuyawa da kowace dagawa sai ya ce ni na hi ku kwatamta sallah ta annabi alaihi salatu wassalam ya ce wa hazihi al-ahadith la tanhadu lil ihtijaj biha ala raf ala rafi fi ghairi tilka al-mawadin wannan hadisan bisu zabura akan ayi hujja da su a ce wajen daga hannu wajen guraren da ba wa'annan ba yace wajibi fal baqa'u ala an-nafi thabit fi sahih mu tsaya akan korewar da aka yi a cikin sahihir bukhari mun gani cewa a bukhari wa kana la yaf'alu zalika fi sujudi to shine shaukani yace wannan hadisan masu rauni ba su tabbatar mana abin da aka kore a cikin sahihir bukhari hatta ya kuma dalilin sahihun ya kadari taksisu an samu dalili mai inganci da ke tabbatar da taksisin abin kamar yadda ya zo cikin in za a tashi daga tahiya in za a tashi daga tahiya za a meke daga raka'a ta biyu wannan shi wani hadisi ya zo sahihi ya tabbatar qultu sai nike cewa yace hafiz ibn hajar yana cewa mafi ingancin abin da na samu wajen daga hannuwa cikin sujada cikin sujada abin da nasa'i ya rauto ta hanyar sa'id ibn abi aruba daga qatada daga nasar ibn asim daga malik ibn ruhayr cewa ya ga annabi sallallahu alaihi yana daga hannuwan shi cikin sallah lokacin da yayi ruku'u da lokacin da ya dago da lokacin da ya dago daga ruku'un shi yace wa iza sajada wa iza rafa'a ra'sahu min as-sujudi hatta yuhazi bihi ma furu'a uzunai kaji kararai ce in zai yi sujada daga hannuwan shi haka in ya taso daga sujada daga hannuwan shi sun je dabara da kunnuwan shi yasa nace muku mas'alar tana da wannan sabani sosai al-Imam Muslim ya huddo da wannan sanadin karshen hadisin yake cewa haka aka ambata qabla za kafin wannan amma Sa'id bai kadaita da shi ba Hammam ya mushi mutaba'a daga Qatada daga Abi Awana cikin sahihin shi sai ya inganta daga hanyar daga maganar al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar cewa hadisin Nasa'i ta hanyar Sa'id ibn Abi Aruba daga Qatada daga Nasar ibn Asim daga Malik ibn al-Huwairis sahihin sanadi ne dalili yayi tsaye akan cewa ya inganta ana daiwa a dagawa cikin sujada sai ce fa yajibul qawlu bihi wajibi ne ayi riko da ita shi kuma wannan ya taimma akan cewa wajibi ne qultu sai nake cewa in ji al-imam azim abadi la yal la yaltazim min sihhati isnadi sihhatihi kaifa kana bayyanu ne akan cewa dan ruwaya ta inganta mu ce ya inganta ana yin abin duk ta yadda ya kawo Bukhari ya rawato cikin hadisi sahihin shi daga hadisin Malik ibn al-Huwairis ta hanyar Khalid daga Abi Qatada cikin shi babu ƙarin cewa akwai sujada in za a sujada za a daga in za a dago za a daga Muslim ya rawaito ta hanyar Abi Awana daga Qatada yace walaysa fihi tilka ziyada cikin shi babu wannan ƙarin haka Abu Dawud ya rawato shi da Ibn Majah da Darimi da Darqutni da Bukhari cikin Juz'u Raf'ul Yadaini walam yadhkur ahadu min ha'ula'i tilka ziyada duka cikin wannan manyan malaman ba wanda ya ambaci ƙarin ba wanda ya ambaci ƙarin cewa in za a sujada da in za a ɗago ana ɗaga hannu kuma cikin nafsin hadisin hu ake magana ba wata wani hadisin daban ba yace bukhari ya rauto daga abdullahi yake cewa naga annabi sallallahu alaihi abdullahi dan umar naga annabi sallallahu alaihi idan ya tashi cikin sallah sai ya ɗaga hannun shi sun kasance dabra da kafadin shi a ƙarshe dai abin da muke so yace wala yaf'alu zalika fi sujudi bai aikata haka cikin sujada a wata ruwaya da bai ce wala ya fa'alu zalika hina ya sujudu wala hina ya rafa'u ra'asahu min sujudi kaga kirar bukhari ruwaya shi ta kore cewa ba a yi in za a sujada ba a yi in za a dago daga sujada a cikin wata ruwaya ta muslim yace wala ya fa'alu hina ya rafa'u ra'asahu min sujudi bayya aikatawa in zai dago kanshi daga sujada wata ruwaya ta muslim ta ce wala ya rafa'uhu ma baina sajadataini bai daga hannun shi tsakanin sujada guda wannan duk ruwayoyin da suke korewa ne dara kudumi shi kuma ya rawaito daga hanyar Musa yake cewa zan nuna muku sallah ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi kabbara ya daga hannun shi hadisin har zuwa karshe wa fihi summa qala a hak cikin shi sai yace haka ya kamata ku aikata wala yarfa'u baina sajadataini bai ya daga hannu tsakanin sujada guda biyu kuma mazajen shi masu inganci ne duka ibn hajar a cikin fatahul bari yake cewa bukhari ya rawaito cikin juz'u raf mas'alahu bukhari littahi guda yi akanta juz'u raf'ul yadayn fi salah guraren ɗaga hannu a cikin sallah ya ce cikin hadisi marfu'i daga aliyu cewa bayya ɗaga hannuwan shi cikin sujada yana zamne yana nuni zuwa ga in raunin ruwayar da ke cewa ana aikatawa cikin sujada a takaice dai ne mun nura duk da mun ga sabanin malamai akan wannan wannan matsala ce da take ta wajibi ta tilas ba wadda za a wuce ta ba kawai sabanin ta yana da ƙarhi wanda ba a wuce shi kawai shata haka a faɗi da baki a wuce nan a takaice bayan dogon sabanin wasu sun tafi cewa ana yi wasu sun tafi cewa ba a yi magana mafi inganci magana ruwayar da ta nuna cewa ana yi cikin sujada kuskure ne ba a yi ko hadisan da suka kore Bukhari da Muslim suka yi ittifaki a kansu Muslim har ruwaya biyu Bukhari ruwaya guda da ke nuna cewa ba a yi a cikin nafsin hadisin kuma hadisi na 737 alama muke ce haddasana nasar bin ali akhbarana haddasana ko kuma haddasana abdul a'la akhbarana ubaidullah annafi an ibn umar annahu kana idza dakhala fi salati kabbara ya kasance in ya shiga cikin sallah sai yayi kabbara wa rafa'a sai ya dahi sai ya daga hannun shi idza raka'a in yayi ruku'u wa idza qala sami Allahu liman hamidahu idan yace sami Allahu liman hamidahu wa idza qama min raka'atayn haka in ya tashi daga raka'a biyu rafa'a ya dahi sai ya daga hannuwan shi wa yarfa'u zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana daukaka wannan magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa hadisi ne marfu'i wa qala abu daud abu daud yake cewa as-sahihu qawlu ibn umar laysa bil marfu sahihiyar magana fada abdullahi dan umar cewa ba marfu'i bane saboda hafiz ibn hajar a cikin fatahul bari yana cewa dara kudini cikin al'ilal ya hikaito mana sabanin hadisin nan shin mawqufi ne ko marfu'i ne sai dara kudini yake cewa al-ashbahu bis sawabi qawlu abdul a'la magana da tahi kusa da daidai ita ce magana abdul a'la wa au ma ila khadai anna abdul a'la akhda fi raf'ihi yayi nuni zuwa ga cewa abdul a'la yayi kuskure da yace marfu'i ne kala abu daud abu daud yake cewa eh warawa baqiya baqiya ya rawaito awwaluhu farkon shi daga ubaidullah wa asnadahu wa rawahu saqafi saqafi ya rawaito shi daga ubaidullah aw qafahu al ibn umar amma yace daga ibn umar ya tsaya wa qala fihi sai ya faɗa a cikin shi ma'ana hadisin an samu sabani zuwa ga cewa marfu'i ne zuwa ga annabi ko mauqufi ne ga abdullahi dan umar shine sabanin da abu dauda yake hikaito mana wa iza qama min ar-rak'atayn idan ya tashi daga raka'a biyu yarfa'uhuma sai ya daga su ila sadayhi zuwa ga nonuwan shi wa haza huwa sahih yace wannan shine mai inganci kenan nan mu nura abin da yake nihi in tashi daga raka'a biyu ne shi kuma bakin nan za a ɗaga shi ba sai ba zai kai zuwa ga wannan ba ƙala abu daud abu daud yake cewa rawahu laysa bin sa'ad laysa bin sa'ad ya rawato shi da malik da ayub da ibnu jurayj a matsayin mawqufi wa sanadahu hammad bin salma wa hadahu an ayub amma hammad bin salma shi ya sanada shi kashi da sanadin shi daga ayub wala mai zikur ayuba wa malik ayuba da malik bisa ambaci ba arrafu idza qama min as-sajdataini daga hannu in an taso daga sujada guda biyu amma lais ya ambata cikin hadisin shi yace ibnu jurayj yana cewa qultu li nafi'u ina ce ma nafi'u hakana ibn umar yaj'alul ula arfa'uhunna shin wannan hawa sharhi bane cikin sunan abi daud na ga wasu basu kallon littafin ya ce a kana bin umar shin abdullahi dan umar ya kasance ya ji'alu arfa'uhun ula yana sanya ta harko arfa'uhun da ita ce mafi ɗaukaka ƙala ya ce la sawa a duka ɗaya ne ƙultu sai nake ce a shirli ka yi minu ne fa a shara ila sadaini sai yi nuni zuwa ga nonuwan shawo asfala min zalika ko ƙasa da haka hadisi na ɗari bakwai da talatin da takwas alima muke ce haddasan alƙa'anabiyu an malik an nafi anna abdullahi bin umar kana izabta da as-salah Abdullahi dan Umar ya kasance idan zai fara sallah yace ya rafa'u yadayhi hazwa mankibaihi yana daga hannuwan shi dabara da kafadin shi wa iza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i idan ya dago kanshi daga ruku'i rafa'ahu ma duna zalik sai ya ɗaukaka su amma ba za su kai dagawa ta farko ba Abu Dauda yake cewa lam yadhkur rafa'uhu ma duna zalika ahadun ghairu Malik fi ma a'lam babu wanda ya ambata babu wanda ya ambata cewa yana daga su koma bayan haka cikin marwaita banda Malik bin Anas a cikin sani na inji al-Imam Abu Dawud ma'ana cewa Abdullahi dan Umar ai a dagawa shi idan zai je zuwa ga ruku'u yana daga su haka har su kawo nan shi Abdullahi dan Umar ba zan ci Annabi sallallahu alaihi wasallam ake amma kuma in zai je zuwa in ya taso daga ruku'un yana daga su amma bisu kaiwa haka yana takaita su a haka to yace wannan ruwaya babu wanda na san ya ambace ta Abu Dawud ya ce banda Malik bin Anas maliku karuwa shi ziyada shi matakarin ta inganta zuwa gare shi makabula ce kenan hadisi ne mauqufi ake magana ba marfu'i ba ina ganin zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yau yan wuta sun tara abin nasu dan an kare azumin lahiya lahiya ka zo